أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ayoyi da makaranta jiya sun ƙara mana yawan dokoki da ake biya mana a wannan sura muka ce jiya an faɗi doka ta shida ko yanzu yau ga wani doka kuma na bakwai jiya an yi maganar shiga gida ne wanda gidan da ba naka ba da irin yanayin yadda in ka zo za ka yi da yadda in ka da gidan ba mutane in dai ba da kayan ka ne a gidan ba yanzu yau za a yi magana ne cewa wa muminai maza da muminai mata kowa ya riƙa kiyaye abin da yake gani da idonsa za ka ji an ba da dokan wani wanda bai iya larabci ba in ya zo fassarawa sai ya ce kamar ana nufin muminai su rinka tafiya irin na matafi ne su rufe idon su haka kawai suna tafe ba sa ganin inda suke gani ba haka ayar take nufi Allah ya ce kullin mumini na ga yawa muminai maza ya hudu su rintse ma'ana su rufe min absarin wani abu daga cikin ganin su ba ana nufin cewa ya hudu absarahum bane ba ce cewa kullin mumini ne ya hudu absarahum da haka aka faɗa da mai suka sai ya ce ai ana son kowa ya rika tafiya irin ta makafi ya je yana fadawa rami yana karo da itatuwa yana karo da duwar watsi yana tuntuɓe to ba haka Allah ya ce ma'anan abin da ake nufi ka zamo janki abin da ya kamata ka gani ka gani abin da bai kamata a ce kana kallo ba ko da ya zo zai gifta ta inda kake ne sai ka ɗauki idonka ma'ana ka rinse wani abu daga cikin ganin ka ke wannan ya haɗa har a facebook har a twitter har a instagram har a tiktok ake faɗa ko ne da duk wani abin da za ka kalla kana cikin dubawa kana duba labarai ko za ka ga wani an ce ai an yi rasuwa ko a'a wani abu na faruwa a wuri kaza sai ka ga wani ya sako wani abu na baka ko wata ta sako wani hoto na rawa tsirara kuma zo sai ka wuce kaga ta rinke wani abu daga cikin ganin ka kai ba wai ka je da kanka kana sace kana nema ai an ce akwai update na wance an sai menene ta tsirara sai kuma ka je kana ta neman inda zaka gani wannan ba kai aiki da wannan aya yahuddu ga yawa mu'minai su rinke min tafidiya wani abu na absarihim ganinsu wa ya haka zuwa furujahum ka ganin kuma totali gaba ɗaya aka ce su kame farjinsu su kiyaye su ba ce na wani abu daga farjinsu balle ce an halatta musu yin wani abu na lalata in sun matsu a'a ba matsuwar da za ta sa ka ce an haramta maka ka je ka yi zina ko ka je ka yi liwaɗi domin shi iyali kusantar iyali malamai na lissafin su kamar wani abu ne na wadata na jin daɗi ba wani abu ne wanda za a ce yanzu ga wani nan ya kusan mutuwa ne zai kashe shi ai ya daɗe bai sadu da mace bane dan haka gashi zai mutu kamar abin matsalan mutumin da ya ji yunwa bai ci abinci ba ba haka bane ana kirke wannan kamar a ce nama ne a cikin abinci in an samu abincin ya fi daɗi in ba a samu nama ba ma za a ci haka kuma za a rayu ko haka ita iyali in an samu lafiya lau an fi son haka rai yana da tsara na halal har za a iya samun karuwa amma in ba a samu ba baka da iyali to haramun ne ka yi amfani da farjinka a ko'ina sai a kan matanku ko kuyayyanku shi ne kaɗai Allah ya halatta da haka wurin kiyaye farji kaga Allah bai ce wa ya fazu min furujin ba sai aka ce wa ya fazu furujahu kowa ya kiyaye farjinsa للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويعبدوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن هكا أزكى شيء في لهم أجريس سو مؤمنين قل للمؤمنين جاءوا مؤمنين يغضوا سرنس من أبصارهم ولأبدكين إذا أبينس ويعبدوا شكيا فروجهم فرجنس ذلك إن هكا azka shi ne ya fi tsarki da tsarkakewa lahum a wurinsu ba za a riƙa tsirga mutane a cikin masu alfasha ba mumini ne dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani abin da musulmi yake iya yi saboda rashin imani mumini baya iya yi misali sata annabi sai da ya kama sunan sata ya ce la yasriqu sariqu ina yasriqu wa huwa mu'min ɓarawo mai sata ko da musulmi ne sanda zai sata baya iya yin sata in yana da imani wala izini zane hina ya zini wa huwa muminu mazinaci baya iya yin zina alhali ko da musulmi ne a ce yana da imani sannan ba zai iya yin zina ba sai ka tambayi wanda Allah to ya za a yi da imanin nasa daga lokacin da ya yi zina shi kenan ko ya sata ya rasa imanin kenan sai annabi ce a'a in ya zo zai yi irin wannan kaba'ira yadda yake tuɓe riga a jikinsa ta kansa haka ake tuɓe masa imaninsa har sai in ya tuba in za a dawo masa da shi a dawo masa da shi amma dai kaba'ira irin waɗannan mulmai ba sa aikata shi saboda ka Allah ya ce zalika azqalahu inna Allah shi Allah khabirun mai ba da labari ne bima yasna'una da abin da kowa yake aikatawa musamman su mu'mini wa qul lil mu'minat wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun ولا يبدين زينتهن إلا ما زهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن بهم جيوب على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو ابناء بؤولتهن أو ابناء بؤولتهن أو ابناء أو ابنائهن أو ابناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يذعروا على أوراد النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو بنائهن أو بناء بؤولتهن أو بناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى إرن دوكان da ya bada akan muminai maza irin ta ne nan ya kawo akan muminai mata amma da yake su ɗin sun fi buƙatan bayanin sai aka ja domin a nuna musu iya waɗanda dokan ba ta kansu nan an ce wa muminai a aya ɗaya gajera kullum mumini ne gudu min absirihim wa ya bazu burujahum zalika askalahum shikenan aya ya kare inna allaha khabirun bima yasnun amma ka ji dogon wannan aya sai da aka kirga kategori goma sha ɗaya a ciki na waɗanda za a yi musu ana wa mutane dalla dalla kamar yadda Allah yake cewa wa nubayyinu lahum ko kazalika nubayyinu al-ayat irin wannan qul ya rasulullahi ga yawa mu'minai mata qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna su ma ka gaya musu su kame wani abu daga cikin ganin su ma'ana yadda aka ce maza in suna cikin kallo na hanya ko a kan hanya ko a talabijin ko a waya ko a ko menene sai suka ga haramun kuma su kau da shi ko su kauna idon nasu ko su tashi su bar wurin shi ne sun rinsa wani abu daga cikin ganin su ke ba ana nufin su ma matan su rufe idon su su rika tafiya ba sa ganin gabansu don kar su ga wani abu mummuna ba a'a ka ji tsoron Allah ka san yana ganin ka ke ma ki ji tsoron Allah ki san yana ganin ki ki rinse wani abu daga cikin ganin ki sannan sai Allah ya ce wa yafazuna furujahunna kamar yadda ya gaya wa maza ya hafa su furujahu mata ma ya hafa su kiyaye furujahunna farjinsu wala yubdina zinatahunna to abin da zai jawo dogon bayanin kenan in sun yi ado ga waɗanda aka yadda su ga adam su ne za a kirga kaga maza su ba a maganar cewa in sun yi ado iya mutum kaza za su kalla a'a su ba wannan bukatar wurinsu haka mata ne waɗanda kallon adonsu ko maganganu da su ko kaɗaita da su yakan jawo shaiɗan ya shiga cikin lamarin a samu ba abin da ake so ba ku don haka Allah ya sa wannan ne wala yubdina zinatahunna kada su nuna adonsu illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana a cikin adon wanda ba daman a ce an ɓoye shi kamar a ina kamar abin da ya shafi fiska da hannuwa da ƙafa wannan Allah ya mata kyakkyawan halitta saura ka don tabar fuskar ta buɗe ka ce laifi ba ba za ka ce ai me yasa tana da kyau kuma ta bar idonta ana ganin a'a in ta sa niƙaɗi ta rufe fa ni'ima in ba ta sa ba ba dole ba ne musamman ma wurin aikin hancikan an hana ta saka niƙaɗin sai dai in tana da masifafan kyau wanda zai ɗaga hankalin maza to sai aka ce ta saki wani abu da zai rufe fuskan nata in ta ga mazan za su dame ta in ta wuce inda suke sai ta iya ɗaga wala yubina zinatahunna illa ma zahara min waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna Allah ya ce in sun zo yin lullubi to su buga lullubin su su rube kansu ya sauka har kan kirazansu ma'anar abin da ya sa aka ce juyubihinna shi juyu jam'i ne na jaibu shi ko jaibu fassararsa da hausa aljihu to riga a ina aka saba yi mata aljihu a kirji saboda haka sai aka ce su zuba lullubinsu ya rufe harkar inda ake yin aljihu a riguna shi ne su rufe har kiragen su ke وليضربن سبقا بخمرهن سزبا للدنس على جيوبهن كي كلا سنس شنو معنى ونن جيوب جيوب دي ولا يبدين زينتهن الله يتقد قصدون adon su kasu bayyana shi illa li bu'ulatihin da sai mazacin su wacce ta yi ado wa mijinta wannan abu ne da ake so yana ma ƙara soyayya tsakanin su ba za a ce mata kazama ba dama shi ya sai kayan ado to ba wai sai za a je anguwa a sa a je anguwa ko biki da shi ba a sa masa a gida ya gani shi ne Allah ya ce kada su nuna adon su illa li bu'ulatihin da sai ga mazajen su aw aba'ihinna ya halatta su ado iyayensu ma su gani ga misali wacce ba ta da miji ubanta ya sayo mata kaya ya kawo mata a gida to ba laifi ba ne don ta yi ado ta zauna a gida mahaifin ma ya gani ai ta dama muharramar su ce aw aba'ihinna aw aba'i buqulatihinna ba a hana iyayen mazajensu su ga adonsu ba ya halatta inda iyayensu za su adon su haka iyayen mazajensu ma'ana surakaninsu kenan dama su ruka suruki in na kirki ne abin da taɓa sha'awar matar ɗansa ba so da ka ya halatta ga adonta au aba'ihinna au aba'ibu'ulatihinna au au abna'ihinna ya halatta mace ta yi ado ƴaƴanta su shigo gidanta su ga adon da ta yi ba laifi ba ne ba wasa ai tsakanin ɗa da uwa balle ma na sha'awa au abana'ihin nan au abana'i bu'ulatihin nan ko ku a'a ba ita ta haifi wa'annan yaran ba amma ƴaƴan kishiyoyinta ne ma'ana ƴaƴan mijinta wanda ko da ba ita ta haife shi ba laifi ba ne don sun ga adon ya bikonsu au aba'ihin nan au abna'ihin nan au abna'i bu'ulatihin nan au ikhwanihin nan babu laifi ‘yan uwanta su da adonta, auɓani ikhwanihinna ko ‘ya'yan ‘yan uwanta, ai wannan dama haramun ne aure tsakaninsu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti ko? Wa haramun ne na haka wannan dan sun ga adonta ba su zama cikin muharraman da aka haramta musu su ga adonta. Au abna'ihinna, au ikhwanihinna, أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata, nan bani ikhwani na ‘ya'yan ‘yan uwansu maza ake ne, bani akhawati na ‘ya'yan ‘yan uwansu mata, ma'ana ‘yan uwansu mata in suka haihu, ai su ma ‘ya'yansu, kuma yadda ‘yan uwansu maza in suka haihu ‘ya'yansu, haka wannan ‘ya'yan nasu ba haramta su da adonsu. أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ko mata ‘yan uwansu ba wai ana nufin mace ta auro mace a ce kuma matatta ce ba a ana nufin nisa'ihinna ‘yan uwansu mata mace ta yi ado ta yi kwalliya a gidanta mata ‘yan uwanta su shigo su ganta ba laifi bane ta yi ado ta yi kwalliya a gidan biki mata ‘yan uwanta su ganta nan ma ba laifi bane aw ma malakat aymanuhunna ko abinda daman su ta mallaka kuyangin su ko bayin su mata ya halatta su bayi ya halatta su saya ya halatta a basu ya halatta su mallaka su gada ke to wanda so gada din ko suka mallaka din maza ko mata galibi bane don sun ga ado su amma bai halatta yadda namiji zai sayi kuyanga ya yi saɗaka da ita ita kuma mace don tana da kuɗi ta sayo bawa ta yi saɗaka da shi ba wannan bai halatta an ruwaito zamanin sayi na kuma wata mace mai hali ta sayo bayi guda biyu tana kwana da shi ya ga nawa ga sayi na kuma ce aje a kira ta a kamo ta mai laifi ce da ta zo sai ta ce Allah ya hana Allah ya halatta wa maza su mallaki kuyangi su yi sadaka da su kuma dokar ɗaya bayar iri ɗaya ne wallazi na umli buruji ma haƙi su da illa ala azwaji au ma malaka ta ma ne saboda kai ta ma ta sanar waɗannan kuyangi waɗannan bayi sai sadaka da su sai a ciki ba can cewa ne sayan ko in bi ma dole ya zama ɗaya ba haka ita ma ta sayi ba guda ɗaya ba sai na umaru ce a ba haka kika fahimci yadda kika fahimci ayan ba haka take ba gaskiya ne Allah ya ce maza da mata kowa ya kame maza kar su yi amfani da farjin su sai akan matan su ko yayin su ba a yadda mata su sayo bayi su dinga kwanciya da su sai ya ce ba za a yi miki haddi ba saboda kin yi tawi amma dai daga yanzu an raba tsakanin ba daman ya sake kwanciya da ke ko su sake kwanciya da ke suna bayi in kina son haka sai dai ki ta ɗaya daga cikin su ki aure shi to wannan shine a wani hadisi na manzo Allah mai cewa idra'ul hudud bis shubuhat masda'atu kaga shubuhan da ta kawo ta cewa ita ga fahimtar da cewa aya shi al-sam shi ya haramta mata yin haji to au ma malaka taimanu wannan aw tabi'ina ghairi ulil ribati min ar-rijali ko masu bibiyan gidajenku suna neman ragowar ko ragowar sutura ɗan ragowar abin da kuka yi amfani da shi wanda za su bi ku gida-gida suna allazi wahidun ko alaro shi ne attabi'ina masu bibiyan ku gida-gida suna ko kwanci ko rage ko akwai abin da ya shaura amma su ma gairi ulilir bati minar rijali banda mazan da suke da ragowar sha'awa inda yana karami yana almajiri yana zuwa bara in ya balaga to hana shi shiga gidan mutane in ji bai tsufa kutu-kutu yadda mata ba su da wani amfani a wurin zaman da dafa ruwa da dafa tuwo ba to nan ma ba ya bai shiga gidan mutane shi yasa Allah ya ambata ghairi kulli mirbati banda wanda suke da ragowar sha'awa ma'ana tsufan su bai kai yadda za su iya kula mata ba sai in ya kai lokacin da ba sa da sha'awa wurin mace wannan ya halatta su ga adon matan ku ba laifi ba awi ɗin labina lan ya zaharu ko ka daga cikin almajirai masu bibiya ɗin yara ƙanana waɗanda ba su damu da ma menene sha'awa na mata ba shi in zabe kwana ma a ɗaki da wata mace gani yake kamar uwarsa ce aka kwana mai lafiya lau ba wani abu a ransa saboda yaranta da rashin isa sanin menene yake wurin mata ɗin shi ne a ɗiblin lazina yara an kira shi da ɗibli a nan yaro ba ma'ana nufin yara shi sa aka ce an lazina waɗanda lam ya zaharu ba su kai ga bayyana su fahimci auratin nisa irin abin da ake koyewa na mata na sha'awa kar a gani ko kar a kusance su da shi ba ma'ana yara ne kanana waɗanda ba su kai balaga ba ko ba su kusan balaga ba wala ya zurbi da arjulihin nan kuma doka an hana kada mata su sa wani awarwaro a kafansu wanda in sun buga zai yi ƙara ko a kafafunsu guda biyu wanda in sun haɗa ƙafan wannan abin zai yi ƙara abin zuwa musulunci zamanin jahiliya mata suna da abin da suke ɗaurawa a ƙafa wanda suke jan hankalin wanda bai gan su ba da shi in suka zo za su wuce suka fahimci maza ba su gan su ba sai su buga wannan abin sai mazan su juyo su kalli inda suke to shi ne Allah ya ce kada su sa wannan abu wala yadribna jigida a jigida ya cike yake a ɓoye yake wannan takan sa shi ne matar aure saboda mijin su yanzu kuma yan mata ke sawa da dai mata ba sa sawa sai su yi aure takan sa shi ne saboda mijin ta ta yi masa ado da shi ya ga abin da yake so a jikinta na wanda zai tada masa sha'awarsa a ƙafa ake magana wannan za su sa ne a ƙafa yana ƙara in sun zo inda maza suke sai su buga don jan hankalin a gansu in zuma an ce akwai wani sarga da yake sawa a kafa ko wanda masu sawa matan su kan gane junansu da irin wannan to wannan aya na gaya musu haramun ne su daina ba wani ado bane shi wannan sarka duk wanda aka gani a kafanta to in ta gani a kafar wata ka san da ita da wancan akwai wani abin da suke yi wanda ba kowa ya sani ba da wannan suke gane junansu wa haramun wala yadrubna bi aljunihinna li ulama don a san ma yufina abin da ya buya min zinatihinna na adonsu wala yadrubna bi arjulihinna li ulama ma yufina min zinatihinna Allah sai ya bada doka na ƙarshe a wannan aya shine wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tattaqun mu'minai gaba daya kowa ya tuba wa Allah mun tuba Allah mun tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mu'minai ku tuba duka zuwa ga Allah la'allakum tuflihuna in kun yaka sai ku samu babban rabo shi Allah ya faɗa cewa yana son su tuba inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba yana son masu neman tsarkake kansu masu tsarki wanda suke abubuwa wanda zai kawo musu tsarkin zuciya da tsarkin jiki don haka Allah ya ce mene ne duka a tuba don haka wanda ya ce ba zai tuba ba wa Allah ya ki bin umarnin Allah ke za ka ji wani hadisi ma Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'minai ku tuba wa Allah ni in nan nakan ji wani satsa a raina ba na jin daɗi sai na tuba wa Allah sau saba'in a kullum nau la yuzanu ala qalbi fa astaghfirullah ni atamarra a wani ruwaya saba'in ku tuba wa Allah mu'minai Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba la'allakum tuflihuna in kuna tuba wa Allah sai ku sami babban rabo wa anki wal ayyawa
وأنجوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وأنجوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم Allah ya ce ku yi wa waɗanda ba su da aure maza ko mata aure al'ayama ana nufin mutumin da yake namiji bai da mace ko matar da ba ta da miji su ne ayama jam'i ne na ayyumu ayyumu shi ne wanda yake ko ya yi aure yanzu ba matar ko bai taɓa yin aure ba amma an fassara wanda bai taɓa yin aure ba da azubu shi ne goro goro ko ko kuwa saurayi ne azubu wanda bai taɓa yin aure ba goro shi ne a hausa wanda ya mata suka rabu ko suka suke suke ko ta rasu ko to dai wanda bai da mace ta aure shi yake cewa ainihi matar da mijinta ya sauta ko ya rasu ba ta da aure ana ce mata armilatu to amma nan Allah ya kira maza da mata ɗin jam'i al'ayama waɗanda ba su da aure maza ko mata ku yi musu aure a haɗa wanda bai da aure bazauri da bazaura ko saurayi da budurwa ko saurayi da bazaura ko bazaura da saurayi duk dai a yi musu aure min ima'ikum min ibadikum wa ima'ikum daga cikin bayinku wanda suke bukatan aure faɗa su da kuyanginku wanda ba su da aure in ya kuno fuqara'a ko da kun ga ba su da kuɗi talakawa ne ba sa da hali Allah ya ce kar ya hana yin auren mutukan ya mallaki abin da zai biya na sadaki yana da sana'a ko karfin da zai iya ciyar da ita yana da lafiyar da zai iya biya mata bukatanta yana da wurin da zai ajiye ta ko da na haya ne to kar a hana shi aya ce don bai da kuɗi bai da sana'a mai ƙarfi ko bai da jari mai ƙarfi ko bai da wurin aiki mai albashi mai tsoka ko bai da gidan kansa wannan duk kare hana aure misali in ya kunu fukara a koda sun zamo talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah in ya ga dama zai arzuta su ya wadata su daga cikin falalansa ai waɗanda na ba su da kuɗin ma Allah ne ya ba su waɗanda suke da shi ma na ba su da shi Allah ne ya ba su ko da Allah ya ji mutum a gidan kuɗi ai dai bai zo daga cikin kosa da kuɗi ba tsirara ya zo bai da ko kobo a nan duniya Allah ya bashi haka wanda bai da shi ma Allah ya ce ya ga dama sai ya bashi sai Allah ya wadata su min fadlihi daga cikin falalarsa da yawa din wallahu wasi Allah yana da yalwan falala alimun kuma ya sani masani ne ya san abinda kuke bukata wanda yake za ku yi amfani da shi na rayuwa Allah wa sun na وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبلغون الكتاب والذين والذين يبلغون الكتاب مما ملكت أيمانهم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لربنا تخصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم الله انا ما وتدوكين يا ساكي an gaya mana dama wannan sura ta madina ce dokoki da hukunce-hukunce take tattaunawa da sharuɗa da waɗansu abubuwa waɗanda za su gyara wa mutane mu'amala hatta cikin gida hatta cikin ɗakinsu donan Allah ya ce wanda duk ba su da aure su kame banda neman matan banza banda neman matan mutane allazina la yajiduna nikahan wanda ba su samu daman yin aure ba wal yasta'fif su kame hatta yughniyahum Allahu min fadli hasi Allah ya wadata su sun samu daga falalan Allah sun mallaki sadaki suna da yadda za su iya rike matar suna da wurin da za su ajiye ta koda ba nasu bane to ya halatta lokacin sai su yi aure sannan za su rika kula mata amma ba hujja bane don mutum bayi da mace ya ce ai yaya zai yi don haka zai je ya lalata da matan banza haramun ta ji doka dai Allah ya ce duk wanda bai da mace ya kame ya kame sha'awarsa ya kame ganinsa ya kame gaɓoɗinsa ya ji tsoron Allah har sai ya samu dama ya yi aure. Malista fi dilla zina na zina da kan hata zuwa kullawa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم daga cikin bayinku wanda suka samu dama suna da wani abu da kuka buɗa musu suka mallaka in sun ce suna neman mukataba ma'anan mukataba shine bawon ka ya nemi ka ɗora masa wani fansa ya biya ka ka yanta shi shine mukataba والذين يبتغون الكتابة با كتابة للتاجي أكي نجيبا با للتاجي با مكاتبة تطورا مسا وني أبو كبيا كذا إن إن تاكا يا هلتا كذا إن إن سيد الشيزاء أي يا كي كتنسا وكو آآ إن سيد الشيزاء أي bai kai kudin da za a sai da shi da shi ba ya danganta da irin abin da shi ne shi ɗin yi ana yi kaya cewa wani bawa ba mujusi kafiri zamanin sai na umar mai gidansa sai ya dora masa mukataba mukatabar da ya dora masa sai ya zamo a ganinsa ta yi masa nauyi ya kai kuɗin da za a yi mukataba wa wasu bayi biyu ko uku kaddara an saba biyan dirhami dubu hudu ko dinari dubu biyu sai aka ce masa zai biya dinari dubu biyar ko zai biya dirhami dubu goma sai ya ɗauko ƙara ya kawo wurin sai na uku ya amiral muminina a yanzu zamanin da muke ciki yawancin abin da aka fi biya na mukata ba kaza ne amma ni mai gidana ga abin da ya dora ni ya fi yadda aka saba bayarwa ya zalunce ni ya dora ni ya ce sai na biya ki kaza sai na umar kuma adali sai ce a a kira mai gidan nasa aka kira shi yanzu wannan ka san shi ya ce ya san shi dai dangantakanka da shi ya ce bawansa bawanka ne eh bawa na ne ya kawo ƙaranka ne cewa ka sa masa bukata ba ta fi yadda aka saba ya ce kwarai da ko me dalili ya ce ina da dalili na buɗa masa na ba shi dama yana yin sana'o'i ya iya sana'o'i da yawa kuma na ba shi dama in yi min ayyuka na ya zai yi sana'arsa duk abin da ya samu na sani na sani ya iya sana'a kaza da sana'a kaza da sana'a kaza da sana'a kaza da sana'a kaza kuma duka suna kawo kuɗi mai tsoka kamar ka ce ya iya kira ya iya jima ya iya saƙa ya iya noma ya iya kiwo ya iya kasuwanci kuma duk yana yi duk suna kawo masa saboda kafin da na ɗora masa in dai yana neman mukatabar bai fi ƙarfinsa ba sai na umar abu zai sana alƙali adali sai jiya kan bawa gaskiya ne abinda mai gidanka ya faɗa da sana'a kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk ka iya kuma kana yi shi ƙwarar haka gaskiya ne ya baka dama ɗan ayyukan da ya sa ka kai masa nasa in ka gama ka je ka yi naka duk abin da ka samu naka ne shi ƙwarar haka ne sai na umar zai ce ai in haka ne abin da ya faɗa yadda ka gaskata to abin da ya ɗora maka bai fi karfin ka za ka biya ku je ka biya shi da ya tashi sai ya ce ya ji zafi umaru mai adalci ne wa kowa amma shi ya kiyaye masa adalci to da wannan sana'ar tasa ta kira daga cikin sana'o'in da aka bata zai kera wa sayyidina umaru wani takobi wanda tarihi ba zai manta da wannan takobin ba san me ya faɗa ba da an san abin da ya faɗa tun lokacin da an kama shi ashe abin da ya kulle zai je kera takwabin da zai zo ya kashe sai na umaru da shi majusi ne da malallan kadiri ne sai je koye kera takwabi mai kaifi ya bari sai yadda aka yi kamar an manta maganar sai ya zo wata nan cikin dare ya ɓuya a masallaci farin masallaci da asuba sai na umaru ya taho za a yi sallar asuba kawai ya sare shi a kafada ya sare shi a ciki nan wannan shiga jikinsa wannan kuma yanka cikin sai taba har hanjinsa shi ne sanadin shahadar sai na sai na umaru jarumi ne bayan ya masa wannan sara yana na zai gudu umaru ya masa irin kamun nan na kazan kuku ya rike shi ya ce jama'a masallacin ku taso ku kama min wannan da ya ƙara wai ya ihu ba jini na zuba a jikinsa aka gan shi rike da wani sai aka zo aka kama shi ai wane ai wane ai bawon gidan wane nan ai bawon wane ai wanda umaru ya masa shari'an nan ai shi ne wane ai wane sai na umaru ya ce ku je ku kore min shi ku rike min shi a gidan yari in na mutu kar ku kashe kowa sai shi kadai saboda Allah ya ce annan nafsa bin nafsa in ku na rayu ku bari za ku ga yadda zan yi da shi zan tambaye shi me ne masa arewa wani amma kafin nan ma malaman tarihi suka ce ya ce a kira masa shi bayan an kira mai jinya an jinyace masa wurin da ya sare shi na nan an zo na inda cikin nasa yake mai jinyan ya ba shi magani da ya sha sai ga yana fita ta uwar hanjinsa lokacin babu wayewa na technologin da za a iya ɗinki hanjin a yi masa aiki ya koma mai ba da maganin sai ce umaru kai wasiya sana ka rayuwa sai ce a kira wanda ya sare shi aka kira shi yana kwance ce kai kuma mene maka aka zo kai min wannan ya ce adalcin da kake yi wa kowa kake yi min shi yasa tun a lokacin na gaya maka zan yi maka wani takwadi wanda yake tarihi ba zai manta da shi ba to yanzu kana da dama abin da kai ce ko kaɗan baya na dama marubuci tausayinsa ba shi yasa shi ma ya masa shi ne lokacin sai na umaru ce ku je ku ajiye shi in na mutu saboda wannan sara da yi ne ku kar ku kashe kowa sai shi kaɗai ma'ana kana ce ai shi bawa ne kuma ba majuse ne za ka bari a tattaro duk danginsa ba su isa su kai jinin umaru ba a kashe su a sai na umaru ce kar ku kashe kowa sai shi kaɗai in kwa na rayu uban da za ku ga yadda na yi da shi ba a wannan dai sai na umaru ya yi wasiyar kamar yadda mai masa jinyar ya yi umarni ya ba shi shawara na ka yi wasiya na yadda za a yi khalifanci a bayansa ko da yake an ce sahabbai ne suka ce masa sai na umaru ka shi za ka rasu ka yi amfani da irin uslubin da sai na abubakar ya yi na haɗa kan al'umma ka naɗa mana wanda zai gaje ka kafin ka rasu saboda kada samu wani rigima a bayan ya ce wane ne ya ba irin abubakar ba ne ƙarfi na bai kai na abubakar ba zan iya ɗaukar nauyin ku ina da rai kuma ɗauki nauyin ku bayan na mutu ni ba abubakar ba ne ga dai wane da wane da wane da wane ya kirga wasu mutum shi da ya ce ku dai ku zaɓa a cikin su ko lauka ɗiba kuka ku dole ku ɗauka zai iya amma ni ba zan ce muku ga wanda zan faɗa ba kin ce amma da abu ubai da karnil jarrah yana nan a raye da na naɗa muku shi domin shi ne annabi ya masa tambari na aminu hajji da umma amintacce ne shi akan wannan al'umma in an ba shi jagoranci kuma zai ci amana ce fa amma ba ya dare saboda ka yanzu ga umaru kanwa ga usmanu ga aliyu ga abu talha da kirga ga abdurrahman ibn auf mutum shida dai yace a je a yi wannan a je a zaba a cikin uku suka ce ba za su ba za su takara ba ɗaya abdurrahman da abu ya ce shi ma ba zai takara ba amma shi zai yi haɗi sai aka yi takara tsakanin sai na ali da sai na usman to me ya kawo mana wannan magana shi ne magana mukataba ko mukataba a kati duhu ku ɗora musu fansa in alimtum fihim khaira in kun fahimci akwai alheri a cikin mu'amalar da suke yi da ku na bawa da mai gidansu in sun gaza don ƙa'idar mukataba ɗin shi ne da za a ɗora masa yanzu a irin wannan lokaci ya ba da naira miliyan ɗaya misali ko ya ba da naira dubu ɗari tara sai ya yi ta ƙoƙari yana bayarwa yana bayarwa mai biyan miliyan ɗaya ɗaya ya ba da harin miliyan dubu ɗari tara da hamsin sai ya kasa cika dubu hamsin ɗin to mukatabar ta rushe ya koma bawansa aka yi aka yi cika dubu hamsin ce ina zai samu in fa baka cika ba zuwa lokacin kaza shikenan ba ita shi ba yanda iya lokacin na yi shikenan bukata ba ta rushe abin da gidansa ya ci ya ci halarci kuma ya koma bawa shi ne Allah ya ce in kun san suna da alheri mana in sun faɗa za su cika ba su muku ha'inci to amma in sun gaza din ma Allah ya ce wa atuhu min malillahi allazi ataku yayi yayi yayi ya kokarin sa dai wada ma sai da damana zai yi noma zai yi barema zai yi samu wani abu yayi ya kare ma abin ya gaza shaura kaɗan Allah ya ce to cikin dukiyar da Allah ya ba ku ku ba su su cika amma ba dole ba ne umarni ne na kyautatawa wa atuhum ku ba su min daga wani abu min malillahi cikin dukiyar Allah allazi ataku wanda Allah ya ba ku nan kuma ayar gaba wato abin da na faɗa gaba sai ɓata wani abin da mutanen jahiliya suke yi ne da kuyayi shi shi ne Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bihari kada ku tilasta ku yangin ku mata akan yin taksi ma'ana su yi karuwanci don kawo muku masu kuɗin da zamanin jahiliya haka suke zuwa su sayo ku yanki sai su tura su wurin maza su je su nemo musu kuɗi to Allah ya ce da zo musulunci haramun ne dama farkon wannan sura ba an haramta su da ba ce to ta kowane fanni haramun ne haka kar wani tura ku yanginsa su nemo masa kuɗi da jikinsu su kawo masa don ya samu abin duniya haramun ne ya samu wala tukrihu fatayatikum kar ku tilasta ku yanzu ku mata alal bighai akan yin barna da lalata in aradna tahassunan in har suna son su katange kansu su zamo nagari ma'ana da ko nan kasan in ka ga yarinya da lullubi mace ba ta yi aure ba to tana gwada maka ita ba ku yanga ba ce ya ce in kuma ta yi aure nan ma tana da lullubi ba za ta taɓa sauke lullubinta zamani da ya fara lalacewa ta yi auren har za ta ja yana ce an rufa wance ko ba ana faɗa na wata ba an rufa wance wai an mata aure an rufa ta ma'ana an ɗora mata lullubi yanzu ba za ta riƙa yawo kanta buɗe ba tana da aure to yi auren ya ƙare sai ga tana tafe in ta zo wurin maza ya ta ɗan girgiza kanta lullubin ya faɗo wai a gane ita ba zaura ce ba na yin haka ba ko ta yi lullumin ma kawai ta yaba a faɗanta ka fito kanta garau mene ne a yanzu ba auren kowa a kanta wai a shi wai lullumin shi ne auren kenan a al'adance ku ba haka ba in arabna ta hassuna in dai tana son kiyaye kanta haka tana kuyan gamma amma tana kula da tsare mutuncinta da rufe tsiraicinta kar ku sa su su je su suna kwana da maza don su kawo muku kuɗi wannan ya sa ake wa'azi ma wa waɗanda suke barin ‘ya'yansu mata sun isa aure su ƙi musu aure suna tura su wasu ƙasashen duniya ko waɗansu manya-manyan kamfanoni ko manyan ofisoshi suna kai tallan wayansu abubuwa kana ofis kawai da jami'oki an bude an kama ka tallan agogo ƙarya ne ko ba agogon ba ne har da mai agogon an kawo maka tallin takalma irin wannan haramun in dai ta isa aure ban ta yi mata aure a an mata aure mijin ne ya rasu ko ku auren ne ya samu matsala ko ta kame har Allah ya bata wani ba na ta sana'a ba amma ta kiyaye irin sana'a da za ta yi irin wurin da za ta shiga Allah ya ce kar ku yi haka litattabu aradal hayatid duniya rika tura ‘ya'yanku wurin mazan banza su yi lalata da su don su kawo wani abu na ci gaban duniya wani urudi na duniya haramun an ruwaito shi abdullahi da ubayyin nusalun shugaban munafukai wanda mun yi maganar sa a baya ayi wanda Allah ke ce wallan su tawalla kibra hudinu inda ba bayyana lahu azabun azimun ko an ruwaito yana yin irin wannan yana sayan kwayoyi kyawawa 'yan mata da sake su cikin dare cikin maza a garin madina su je suna lalata da lalatattu suna kawo masa kuɗi kafin zuwa manzon Allah har da annabi yayin jira ya dawo madina an ce bai daina shine Allah ya tona asirin sa nan shi da masu yin irin haka su daina wala tukrimu fatayatuku kar ku tilasta yangin ku mata alal bida'i wurin yin lalata da zinace zinace in aradna tahassuna matukan suna son su kame kansu li tabtagu aradal hayatid dunya don su rika kawo muku wani kaya na jin daɗin duniya wa man yukrihunna in kuwa da wani ya tilasta su ya sa sun je sun yi yanzu ya ji wa'azi to ya daina fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim in ya bari bayan tilasta su da da yayi Allah zai masa gafara zai yake masa a yanzu ma an dawo da irin wannan abin ana yaudarar ɗan mata a ce za a kai su wayansu garuruwa za a sama musu sana'o'i ko rafaji har an yi wata hukuma naftif ne ko menene ne suna hukuma naftif sunan ko wanda tana hana safaran mutane akan ɗido wasu a kai su har ƙasashen waje za a yi a ruɗe su a ce za a tura su italy za a kai su dubai za su je su yi aiki ne a wani su dama har saudiya ma wasu haƙi ba a nan ana kai su za su je wai su yi kula da mara lafiya kai ba nasu ba waye ya za ki kula da mara lafiya ha kawai ba wata za ta tattara kayan ɗakin ta sayar da zo ta biya kuɗi wa irin waɗanda za su yi mata irin wannan hanya wai za ta tafi saudiya ta je ana biyan ta kamfani tana aiki a gidan masu kuɗi ko tana kula da marasa lafiya irin mu'awukin ɗin nan to haramun sai an je ka ji abubuwan da ke faruwa ba mai kyau ba yanzu dai wannan wanda nafsar din ke kamawa ai waɗanda ake kaiwa Italy din an je rufe su ake a sa su a gidajen banza ana lalata da su wanda ya kai su yana karɓar kuɗi ko ba ka ake yi ba a nan me suna garin arlif ne ake faɗa ko me na ƙasar Nijar ɗin nan wanda suke kama hanya su tafi Algeria arlif ko masu zuwa Algeria da masu zuwa Libya duk irin abin da yake faruwa ne ku haramun ne kaji Allah ya hana kuma ku ja kunnen yaranku kar wani ya zo ko wata ta zo ta ruɗe su kai ba ma wai sai can kasan ba yanzu a nan ma ana ɗiban yara a ce za a kai su Abuja a je a kai su gidajen masu kuɗi suna aiki ana biya uwaye mata wai su yadda wai in an je ana biyan yarinya za ta rika aikowa sai su yadda ko haramun ne haramun ne amfani ne da ƙuruciyar yaran ake yi a yi ta lalata da su a bata musu rayuwa su zo daga baya ba su amfani kansu ba balle su amfani al'umma Allah ya hana kamar yi kuri wannan wanda duk da yayi haka inna Allah shi Allah bayan wannan tilastawan min ba da ikrahin na bayan tilasta ku yi su je su yi lalata su ne masu kuɗi ghafurur rahimun in ya tuba Allah zai masu gafara zai yafe masu ya muke da lokaci jiya mun ce namu bar tambayoyi sai yau ko a karanta ko guda ɗaya ne ko amsa wai lokacin ma ya tafi sosai a shi na'am bismillah wa alaikum assalam na'am
yana dawowa
cikin ta yi ciwo cikin ya zube cikin ta yi zube to wato ta samu miskaras kenan ba haushe yana cewa rabin kaya to sai kuma jini yana zuba na'am sai jini yana dawowa tana maganin yaya wani matsayin azumin ta sannan kuma jinin zai ya zama na jasa ne a wurin ta a in mace ta samu wannan zubewar ciki jinin da zai biyo baya ana kirga shi ne akan jinin biki ba jinin al'ada ba. jinin biki kuma dama shi da jinin al'ada hukuncin su ɗaya ne yawan su ne yake bambanta shi yawan jinin haila tsawonsa ga wanda ta fara kwana sha biyar wanda ta saba kuma yadda ta saba in yanzu yana mata wasa aka ce ta ƙara kwana uku matukan ba zai wuce kwana sha biyar ba jinin al'ada amma jinin biki wanda ta fara ita yana iya kai mata har kwana sittin kuma masu sabon wa aksaruhu sittuna yawman sittin mafi tsawon jinin biki kwana 60 in ya wuce kwana 60 shi ne sai a nemi magani da haka wanda ta yi a meke da suna bari to ita jininta ba na al'ada ba jinin biki ne kar ta damu ta sa ranta inuwa ta daina azumi ta daina sallah ta yi jinya na wannan abin da ya same ta in Allah ya sa ya tsaya da wuri alillahi alhamdu shikenan in bai tsaya ba jini rashin fitan sama a jikinta ai illa ne zai iya zama mata wani cuta in ya zuba ne zai da yawa aka ga ta yi ta bilibin su maza a je asibiti su asibiti za su iya yadda za su yi su tsayar mata da zuban jinin na jikinta wanda zai mata illa amma wanda yake na shi ne yake da suna a biki din ta kyale shi ya ɗauke dan kansa da irin alamun da jinin biki din yake daukewa wanda alamunsa bai wuce kamar irin alamun jinin al'ada din ba shi ba al'asatul baiba suka ce su malaman haka shi wannan hukuncinsa hukunci irin na al'ada hukuncinsu ɗaya ne amma tsawonsu shi ne yake bambanta wallahu a'lam Allah ya mana gafara Allah ya sa mun dace jama'a mun shigo goma karshe sai a ƙara dagewa a yawaita na filfili musamman yanzu za ka ga masallatai da wurare da yawa ana tahajjudi yi kokari ya dinga yi kada kuma a sake garin tahajjudi a kwana tahajjudi a rasa sallan asuba in ka san ba za ka samu sallan asuba ba to kai tarawihin ka kai bacci ka tashi ka samu sallan asuba ya fi karaya dararen nan goma gaba ɗaya ba ka samu jadin sallan asuba dan wani suna ga suna kwana tahajjudi daidai lokacin sallan asuba kuma sun yi suhur sai su kwanta bacci sai su karfe tara ya tashi kaga yana sallar asuba a kwana ya na ke mun kwana sallar wa ya sa wa ya sa ka wannan kwana sallar wannan na farillar shi aka sa na na nafilan ana so ne ke na ka a kula da tahajjudin a yi ana so amma sallan asubahi shi ba farilla ya ayi kokari a rika samun sallan asuba ka daure ka daure daidai lokacin da ga bacci ya ta kama ka to in ka san ka koma gida za ka yi bacci ɗaya a masallaci kai ta karatu ko ka tashi ka ƙara wasu nafil bilin ko ma ka rika tafiya kana dawowa har a zo a yi sallah to yi sallah ka ci sai ka kwanta kar a bar sallan asuba saboda an yi tahajjud tahajjudi nafila ne sallan asuba yi ko ba farilla ne هناك نافلة ما يدوك فريلا فريلا ليك يدوك نافلة الله أعلم الله يمنى جابر الله يسام داتي الله كربع منا الله وبنجي يسام دمونا أزمي لا بيا بك الله بيا ومتم الله مس جابر ورسال بيا الله باس لا بيا شيو ديك ولن كمرا منا رقو الله كبير دو أدو إن ديك الله داومنا بسم الله بيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق لك ولا دين صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم